الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau talata muna da azumi 27 azumi kenan yanzu ya rage saura kwana uku ko kwana biyu idan ya yi nusan yadda hausa suke faɗa wato na kusan kenan zai zanto ranar juma'a ce sallah kenan da sallan idi da sallan juma'a za su haɗu rana ɗaya idan ba an samu nukusa ne in ba samu nukusa ne ba kuma ya cika talatin yana ga sallah za ta zama ranar asabar amma ba na tsammanin haka ganin yadda watan ya nazumin yadda yake allahu alamu idan allah ya sa idin ya haɗu da juma'a kamar yadda kuka sani akwai rangwame daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin wanda ya je sallan idi ba sai ya je juma'a ba ɗaya ya ɗauke ɗaya kuma sau da dama a shari'a idan abubuwa guda biyu suke kama da juna to ɗaya kan shiga ɗaya kamar wankan biki ko wankan haila da wankan janaba ɗaya yana shiga ɗaya an gane wannan ɗaya yana shiga ɗaya hakanan juma'a da idi suna kama da juna kowanne jama'an gari suna taruwa kowanne raka'a bibi ne kowanne da fatiya da sura ake kowanne a bayyana ake yi kowanne yana da huduba kowanne ana huduba illa iyaka wannan hudubansa gabanin sallah juma'a kenan wannan hudubansa kuma bayan sallah idi kenan ta sakamakon haka sai aka ce in sun haɗu rana ɗaya ɗaya ya shiga cikin ɗaya an yi sauƙi wa al'ummar musulmi kuma maganan da ake ba wai a'a idan ka je idan maka je juma'a ba cewa za ka yi azahar ba ba ruwayan da ta ta nuna tsar ba maganan yin azahar in juma'a ta faɗi azahar ma ta faɗi domin juma'a ɗin ita ce madadin mai azahar to in ko juma'a ta faɗi azahar ma ta faɗi sai la'asar don shi abdullahi zubair da juma'a ta haɗu da idi a makka da ya fito ya musallan idi bai fito ba sai sallar la'asar shi ne limamin makka a lokacin sai jama'a suka kama surutu ya zai musu haka su ba saba da haka ba ya ce yi abin da ya sunna ne manzala ne ya sauki to mutane ba su daddara ba sai suka je suka samu abdullahi bin abbas lokacin yana makka ya ce masa ga abin da Abdullahi Zubair ya yi ya ce iya abin da ya dace da sunna wanda yake so ya duba cikin naila wutar na shaukaniya a babu idai ne ya duba cikin sunanin turmizi ya nusa da abu dawo da sunanin ibn maja duk an kawo wannan abin da mutum ba jahili ba ne ba da ce bai san wannan ba da ce bai san wannan matsala ba matsala ce mashahuriya tsakanin malamai kuma duk wani malami da da ce a mutanen ƙauye ne ƙarya yake yi ba inda manzo Allah ce wa mutanen kauye ya faɗa an kuma akwai wurin ba sai kawo mana ba shi dai manzo Allah ce yayi sauki awa amma mutum ya ce a mutanen kauye ne aka mun sauki banda na birni ya kawo gurin awa kawai shikenan ya kawo gurin awa saboda haka nan in Allah ya sa juma'a da idi sun hadu wanda bai samu zuwa sallan idi ba to juma'a tana nan a kansa sai ya je masallacin da limamin masallacin zai yi juma'a sai su je can su yi tare mu kan mun karbi saukin manzon Allah eh in aka yi muku sauki ku karbi saukin in an muku rukusa ku karbi rukusa sai sa muna tafiya mukan yi kasaru sallar azhar ne raka'a biyu la'asar ne raka'a biyu isha'i ne raka'a biyu manzo Allah ne ya sauki shari'a ta yi sauki an gane wannan mu mun karbi saukin Allah yawa yayi daidai da yau sha hudu ga watan bakwai miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar karatunmu na jiya mun kwana a suratul asr muna cikin bayani sai lokaci ya yi alhamdulillah yau ma dr sani rijiyar lemo wadda yake yin tafsiri a masallacin izala na gwallaga ya kawo mana ziyara ziyara kuma ta 'yan uwantaka kuma ya ce yau zai rufe tafsirinsa gobe zai tafi gida ya zo yi mana ban kwana to Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa alheri mu ma insha Allah akwai ta'aziyyar da zamu je Kano na Dr. Aminuddin insha Allah in muka je zamu biya mu je har gida mu gaishe shi musa da zumunci insha Allah da sauran waɗanda muka samu dama insha Allah za mu je da mun yana tafiya cikin azumin nan akwai ɗansa babban ɗansa wadda muka yi madina da shi mun yi magana da shi cewa akwai ‘yan uwansa wadda har yanzu suna makka ba su dawo ba wadda su suka raka shi dr aminu ɗin jinya ya rasu a hannunsu tamam suka dawo zai bugo mun waya gaya mu don mu je mu gaishe su gabaki ɗaya maimakon mu je daga ba ko mu ce za mu koma ko ko mu ce su su isar musu to mun fi son tunda ya ce mu a cikin satin nan za su dawo in suka dawo insha Allah da mu je mu yi ta'aziyya din shi kuma Dr. Aminu din Allah ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa abubuwan da na alheri Allah ya saka masa su a cikin mizan hasanat dinsa mu kuma da muka saura Allah ya sa mu cika da imani to wannan shine mu ma in Allah kai mu gobe za mu dakatar da karatunmu za mu huta gobe 28 za mu yi na yamma za mu yi na dare wadda na yamman nan da na daren shi za a saka ranar 29 to kwa an saka ranar 29 kun garan 30 an tayi da sallah kaga ba ma ba ma saka wanda za a yi kenan ba rama 28 muka rufe bana ma 28 za mu rufe insha Allah balle yau ma mun je mun yi shara a inda muke sallan idi mun samu yara almajirai sun mana kashi a wurin an yi ta ɗebewa da wulbaro ana bunnewa kuma daga nan ma na wuce ba sefa na je muka gana da ainihin general manager nasu ya karɓe mu hannu bibi Allah saka masa alheri muka je muka masa magana ɗebe shara to dama kafin mu je ma ya turo motocinsu sun fara tura ta can baya to ya ce insha Allah yau za su je su suna can bayan ganuwa ne in sun gama su je can namu ɗin in kuma su gama ba insha Allah ya ce gobe za su je to alhamdulillah mun ɗauki almajirai ma ko waɗansu mutane kai dan ce wasu yara matasa mutum biyar wadda za su tsaya mana a gurin kuma sun kai har dare za su kai har karfe goma ma don akwai da suke za su ke kashi da daddare to za su zauna mana har karfe goma wajen hana masu wannan kashi da rana kuma sun hana zuba shara a wurin haka za a yi ta yi har zuwa ranar sallah za su rika wani a wurin don yau ma muna wurin ma sai ga wani ya zo da wulbaro maimakon ya je can gefe zuwa sai ya zo ya zuba a tsakiyar gurin kun san shi dan najeriya ba tarbiyya yake da shi ba yawancin yan najeriya ya haifar da barna shi da kansa ya cutar da kansa shi da kansa shi bai dame shi ba Allah ya sauwaka haka yana jin da gobe da jibi ma duk za mu je maganar shara ɗin bi izinin lahi ina gaba tare bata lokaci ba za mu ci gaba da karatunmu da ina kamar da mu gama da sauran surorin da suka rage amma na gare wahala na gare wahala daga yau sai gobe kawai
برجي كيف ورزع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
jiya kun ji malam waka cewa a yi ɓarji mun san ɓarji ko sama-sama ba bayani kenan ko Na'am, jiya mun faɗi muhimmancin wannan Sura Suratul Asr, da yadda sahabbai har wani haɗu da wani, yakan karanta masa ita sa'annan ya yi masa sallama, saboda abubuwan take ɗauke da shi na haƙoƙin musulmi akan musulmi ɗan uwansa wajen attawasi. jiya na yi maganar cewa Imamu Shafi'i ya yi magana a kan wannan sura suratul asiri inda yake cewa lauta dabbaran nasu hazihi sura ay suratul asr lawasi'athum lawasi'athum abin da ya faɗa kenan yace da musulmi za su lura su karanci wannan sura da sosai su gane ta yace in babu wata sura Qur'ani ba wannan kawai ta ishe su sura kwaɗe nan ta ishe su saboda kaga tana ɗauke da tauhidi an gane wannan tana ɗauke da haƙƙin musulmi akan musulmi an gane wannan tana ɗauke da kuma lokuta gabaki ɗaya na duniya sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah maka yi ta a lokacin da ake so ba za a karba yanzu wanda ya sallah subahi yanzu sallah subahi yanzu nan za a karba ko yanzu sallar idin nan da za a je ka zo ka ce yau kai da ka yi za a karba ko aikin haji ka yi shi a yau ko a wannan wata za a karba saboda kan nan lokaci yana da muhimmanci lokaci dan lokaci shine in aka ce asar ya hada da shekara wata sati yini awa minti daƙiƙa ba wannan shine lokaci ba to duk wannan suran ta kunshe shi daga dukkan lokuta tun daga zamanin annabi adam daga na har zuwa tashin kiyama suratul asar ta kunshe shi ta yi maganan aljanna ta yi maganan wuta ta dama ƙur'ani ne ya ƙumsa maganan wuta maganan aljanna maganan tauhidi maganan al'ummomi da suka gabata maganan haƙƙin yan uwa musulmi akan musulmi ko ba shi bane saboda wannan sura imamu shafi yake cewa ita kadai kawai aka bar mutane da ita in sun lura da sun yi aiki abin ta ishe su ta ishe su wal'as Allah ce yayin rantsuwa da lokaci ko da la'asar idan da la'asar ya yi malamai suka ce kenan yana nuna duniya sarra kaɗan ya rage sarra kaɗan ya rage abin da ya rage ma duniya kwatankwacin lokacin shine daga la'asar zuwa faɗuwar rana wanda ya wuce kuma fa tun daga lasa har zuwa fitowan alfijir daga fitowan alfijir zuwa al'asar awoyi nawa ne akalla kuke ganin alfijir karfe nawa ke ketowa biyar saura kwata to mu ce mu dauka ma mu bar kwata mu ce shida awa daya ko bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu awa nawa kenan awa bakwai ko to karfe ɗaya karfe uh, takwas a karfe ɗaya karfe biyu karfe uku an samu awa nawa kenan awa goma uh to sai karfe nawa hudu awa nawa kenan awa sha na awa sha ɗaya to daga karfe hudu zuwa rana ta faɗi awa nawa ne a awa awa biyu da biyu da minti biyu da rabi ko to tashin kiyama awa biyu da rabi kenan ya wuce an kwatanta duniya awa biyu da rabi ya wuce awa biyu da rabi kenan ya saura duk sauran wancan zuwa annabi adam lokacin ya wuce kenan ana faɗakar da mu lokaci ya yi kusa kaman kasuwa ne idan la'asar ta yi maka a kasuwa to in kana da hankali in ka je kana da kayan sirra to kai maza ka sayar in kai wasa za koma da shi gida ko gane ba ne in kai wasa har la'asar ta yi maka ba sai da kayan ka ba tun safe to kai sauri ka karayar da shi ka sayar in kai wasa ka sake nauyi da shi ka koma cikin gida ka koma da shi gida kenan kowane musulmi ya shirya mu haɗuwa da Allah da ayyuka masu kyau kafin ɗan kwanakin da suka rage su ƙarisa ya mutu ya je tarar da Allah an gane wannan duk wannan maganganun malamai suna yasa kan menene suratul asr suke ga ta dai ayoyin takaccal guda nawa ne guda uku ne amma wala tana dauke da ilimi mai yawa sai sa imamu shafi yake da ita kadai kawai mutane sun dole ta ishe su ita dai kawai wannan sai Allah ya ce wal asr Allah yana rantsuwa da lokaci ko da zamani innal insana lalle mutum lafi kusur kaga kusur din nan sai a kawo shi na kira litazini al'asr kenan innal insana lafi khusrin azim lalle mutum yana cikin asara babba lalle mutum yana cikin me asara babba asarar me wace asara babba yake da ita ha kun yi shiru wadda ya asarar rayuwarsa ai ya asara babba don wadda aka ce ya mutu bai bauta ma Allah ba bai bi manzon Allah ba bai bi shari'a ba da ya musulunci ba ba ya asarar rayuwarsa ba to khasirar duniya wal akhirah wa huwa al-khusran mubin wannan asara ce da babu irinta akwai mutane da dama waɗanda sun yi asarar rayuwarsu sun tafi kuma abin tausayi ba dawowa matsalar lahira ba a dawowa da ana dawowa da an gyaru yanzu da wanda suka tafi mutum ɗaya zai dawo ya ba mu labarin abin da ya gani musamman ma a ce daga cikin irin criminals din nan mujirman nan da kowa shiga taitayinsa ai za ki damu kewaye shi ne mai ta tambaya ya kuncin kabari ya duhun kabari ya kunamun kabari ya macizan kabari ya kaga munkar da nakiri ya kaji hayakin jahannama dan manzo Allah ce duk wanda ya mutu dan wuta ne tun daga ranar zai fara shakan tururinta da hayakinta har tashin kiyama Allah ka tsare mu Allah ka tsare Allah ka tsare mu da sharrin wutan jahannama sura kan Allah ya ce lalle dan adam yana cikin asara babba waye wanda baya cikin asara din nan eh illa allazina amanu kawai sai wanda suka yi imani imani da wa a matsayin mai abun bauta shi kadai kuma aka ce imani da Allah ya hada da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da manzon Allah kuma shine bin sunnarsa kaga kenan wannan ya kunshi komai kai imani da Allah shine kadai abun bauta ba wani Allah sai shi ba wani abun bauta sai shi amma wanda yace akwai wani Allah ba Allah ba kamar wanda ya ce in yasu ma Allah ne wannan ya yi asara Allah ya yi asara ya yi asara ya yi asara ya yi asara asara babba yawa innal insana insan din nan jinsi ne kowa ya shiga wadda bai shiga ba sai wadda Allah ya toga zai exception ya istisna'i a gaba shine menene illal ladina amanu wadda ba sa cikin babban asara din nan sai wadda suka yi imani da Allah shine Allahnsu shine abun bautansu shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurtawa shine mai talautawa shine mai bayarwa shine mai hanawa ka samu Allah ka rasa Allah sai wanda suka yarda da wannan shine imani din komi din gurungum kamar da shi hannun Allah wani bai da hannu a ciki don haka tunda ka yarda Allah shine Allahnka to in ka tashi roƙawa da ka roƙa za ka roƙi wani bayan Allah? za ka je kabarin wani wali ko ce kana roƙonsa? hatta kabarin manzon Allah ba za ka je kana roƙonsa ba sai sa yanzu wadda suka je aikin haji ko umura alazanmu waɗanda ba su da tarbiyya irin ta addini ba koya musu addini ba sai su je su fuskanci kabarin manzon Allah suna roƙo sai askar ya zo da bulala ya kore su su je suna shafa jikin wannan karfe ɗin wadda turkawa suka yi shi sai a kore shi a daidai nan nake tunawa da maganan abdul-jabbar nasiru kabara yake cewa wallahi kasancewan haramai ni makka da madina da kabarin manzon Allah suke hannun mutane muke ce musu wahabiyawa ya ce wallahi hakan kasancewarsa alheri ne ya ce Allah ya ansa addu'an manzon Allah ne da ya ce Allahumma la ta ji alƙabari wasanan ya obat yanzu Allah ya roƙi Allah ya ce ya Allah karka sanya ƙabari na ya zama gunki abin wadda ake bauta masa ya ce da Allah ya amsa addu'an manzon Allah sai ya danka ɗakin a hannun waɗanda muke ce musu wahabiyawa. ya ce da in ya je ga ana koran mutane sai ransa ya ɓaci sai ya ji haushi amma da ya ga abubuwan da yake tasowa kuma in an bar mutane a jikin wannan kabarin abubuwan za su yi na shirka to gara haka ɗin ya ce wallahi da mutanensu ne kabarin yake hannunsu a hannun sufaye ƙarare faɗa ya ce to da wurin an mai da shi a wajen bauta ku nemi kasar ɗin ku nema ku ji ni ina da shi ya ce wala da an mai da shi wajen bauta ya ce waɗanda ma ga sunan ba su kama ma ƙafan manzon Allah ba ana bautansu ana ce su Allah ne ta yi kaga abin da ya faɗa nan gaskiya ne ko Allah ya ya dawo sunna wallahi muna masa addu'a ku taya shi addu'a Allah ya sa ya dawo sunna sak sak dawo sunna sak wallahi la sa dawo sunna yawa kaga me yiwa an ya dawo sunna kila waɗanda suke dan gungura abin nan ɗinsa kaga su ma sai su dawo kenan ko yawa dan wari-wari shi a da yake tare da shi sai ya watsa ko gane ba ne ya daina zagin ma'awuya ya daina sukan ma'awuya yawa tunda ya riga ya tafi aikinsa na tare da shi in ma yana da kuskure dai kuskurensa na tare da shi tunda katibi ne na manzon Allah shi ma'awuya wasiƙo ma ya sha rubuta masa kai yanzu a ce kana rubuta har manzon Allah ya amince da kai ka rubuta masa wasiƙa haba ai kai kan kasha kai mu yanzu ba ba ma mu samu mu ganshi kawai ma dai na abin nan kawai kawai ai ai falala ne ko ba falala bane amma wanda ya samu falala ya zauna da manzo Allah har yake rubuta masa wasiƙa in wahayi ya zo ya rubuta kuma ce yau ga wani yana zagin sa a'a bai daidai ba ko da yana da kurakurai ai ba an ce an ce sabai ba sa kuskure ne suna yi suna yi su abubakar su umar duk masu kuskure ne akwai da baya kuskure manzo Allah ce kullum na adam khata kuma na adam yana kuskure na kuskure na kuskure amma kuskuren su insha Allah magafurun an magafurun anhu an kuskuren an gafarta shi yawa ba abun mamaki bane kana ta zagin mutum ya dade da kayansa a cikin aljanna kai kana nan duniya baka san da ya kare ba kana zagin wani shi ya dade da kayansa a cikin aljanna ya samu masauki kai baka san da ka kare ba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun Allah ya ce wace al'ummomi sun wuce sun tafi da ayyukansu in alheri alheri Allah ya ce sun tafi in sharri sun tafi kai ba za a tambaye ka aikin su ba su ba za a tambaye ka aikin su ba to ka zo ka shagalta kana la'antan wanda ya tafi mu yanzu wannan ma ba mai idanu nan kurukuru ba dan sun ce Allah bane na ruwan mu da shi su suka ce Allah ne wallahi da ba ce Allah ba ba ruwan mu ba akwai ɗaruruka irin su ba wanda sun yi wannan abu ko ko ina ruwan mu da su ai ba shi kadai ne abin nan suna nan ɗaruruka amma da ba kai su wannan matsayin ba sun je da aikin su in kyakkyawa kyakkyawa mummuna sun tafi amma mu ba za mu bari a da zaɓi wani mutum ka ba mu mai kashi mai ciwon ciki mai ciwon kayi a ce Allah ne mai shiru ba ba za mu yi shiru ba kan wannan a kai mutum matsayin da bai kai ba manzala ne bai ke gaya sabar sai ke cewa la ta tsaro ne kama a tsaratin nasara isa na maryam inna ma ana abdullahi wa rasulu kulu abdullahi wa rasulu abin da manzala faɗa ke faɗi matsayinsa karara ya ce kar ku ɗaga ni sama ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kamar yadda kirista suka ɗaukaka annabi isa inda bai je suka kai suka ce allah ne ma ɗan allah ne ya ce ni bawan allah ne manzo allah da ku ce bawan allah manzon allah matsayina kenan haka manzo allah karara ya faɗi matsayinsa bai wuce matsayinsa ba to a zo a wuce wani wani wanda bai kama kaban sahabbai ba kuma balle manzon allah balle kuma allah saraka ba wai abin nan bane ba wai shishigi bane a'a su suka kai shi yasa muke magana wala da su kai shi wannan matsayin ba ba ruwanmu yawa ba ruwanmu Allah sawaba innal insana lafi khusr lalle mutun yana cikin asara babba illa allazina amanu sai wanda suka imani akwai sufofi guda hudu a cikin wannan sura duk wanda bai cika su ba to yana cikin asara ɗin sai ka cika hudun nan duka na ɗaya al'imanu billah na biyu al'amal as-salih eh na uku at-tawasi bil haqq na hudu at-tawasi bis sabr sai ka cika abubuwa hudun nan tukunna su ne za mu karanta na ɗaya gashi nan imani da Allah ka yadda ba abun bauta da gaskiya sama da ƙasa sai Allah shi kaɗai to in ka samu wannan tauhidi ya zauna to sai a je na biyu wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai me aiki na ƙwarai duk abun da Allah yake so sunansa aiki na ƙwarai duka haji ne zakka ne azumi ne sada zumunci ne jihadi ne kyauta ne share masallaci ne gina masallaci ne makaranta ne ilimin addini ne ko me yana ciki yasa imam shafi ya ce wannan sura ita kadai kawai in musulmi suka rungume ta da ta ishe su laka duk wani aikin da in dai Allah yana son sa yana cikin nan kowane iri ne an samu nawa kenan watawasau bil haqq suka yi wa junansu wa'azi suka yi junansu wasiya cewa kowa mai rike gaskiya ya tsaya kuma kan gaskiya kamar yadda manzo ce gaskiya ta hada ka da mutum gaskiya ta raba ka da mutum in babanka ne kuka hadu ku hadu kan gaskiya in abokinka ne ku hadu kan gaskiya in matarka ne ku hadu kan gaskiya in ƴaƴanka ne ku hadu kan gaskiya in abokanka ne kowa da kuwa in malaminka ne kwado kan gaskiya in yaki gaskiya nan sai ta raba ku gaskiya ta raba ku da babanka gaskiya ta raba ku da mamanka gaskiya ta raba ku da abokinka gaskiya ta raba ku da malaminka wa an yuhibbal mar'a wa la yuhibbuhu illa lillah illa lil haqq kenan awwa mu yi wasiya da junanmu kowa ya tsaya kan gaskiya kowa ba haɗin baki ba ƙungiyanci a wannan dan ƙungiyarmu ne saboda haka tun da yana ƙungiyarmu namu ne duk abin da ya yi ma'alin sunna ne ko da shi ne a kabira mujirmi ha a'a babu musunci bai da haɗin baki ba kawai dan ɗan ƙungiyanka kenan shi kenan ya zama salihi ko wanda baya ƙungiyanka shi ba salihi ba ne ko misaliyancinsa ko yana kwana a masallaci eh ko shine la dan tauhidi sunan zama ya zama la ba iyakan tawaye ba kenan sala a a Sheikhul Islami Allah ji kansa Ibn Taymiya yace kar mu yadda mu yi soyayya ko mu kiyayya a bisa sunan kungiya mu yi soyayya don Allah mu yi kiyayya don Allah mu so mutum dan yana son Allah dan yana kan addini mu ki mutum dan yaki addini shikenan shine shine ma'aunin mu ba a na kafa kungiya na sa mata suna ya yarda da wannan sunan shikenan ya zama nawa ko yayi laifi ba dan ga laifin ba wani can kuma wanda bai cikin kungiyan in yayi laifin da ba nasa da kai nasa ba ma shine laifi wannan ba ba adalci bane abin da yahuda suka dinga yi kenan wanda yake kungiyan su shine mutumin kirki wanda ba kungiyan su dan iska ne abin da suka dauka wannan shine kaida kawai su awa shine to a'a saboda nan dole mu yi juna mu sai mu yi gaskiya gaskiya ta hada mu gaskiya ta raba mu an gane manansa yawa sai sa alhamdulillah ahli sunna suka fi sauran dawa'if adalci sai za ka suke mai da raddi kaji wannan yana mayar ma da wannan raddi wannan mayar da saboda ba haɗin baki ba ne amma ƙungiyoyin mataɗi na yawancinsu ba maganar raddi in yana tare da su shikenan kawai magana ta riga ta kare ya zama ahali duk abin da yi daidai ne duk tabargazan da yi daidai ne ba ruwansu ba ba mai da raddi ba mai da martani sai zanto tafiya ce ta haɗin baki yawa in muna kan hanya ɗaya shikenan kai dan uwa ne muna kan ɗariƙa ɗaya kai dan uwa ne duk abin da kai daidai ne a ina ba haka ba ne rikon gaskiya bai da haɗin baki ba yawa wanda ya daidai shine daidai wanda ya kuskure shine mai kuskure kowaye kuma ka'inan man kana kowaye fa yawa babu istisna'i a wannan malami na ne wannan shugabana ne wannan eh aboki na ne a'a wannan suriki na ne a'a wannan shehi na ne a wannan wali na ne a wannan wane ne na ne wane ne wane duk ba ruwan musulunci da wannan yawa gaskiya kawai sai sa Ali ibn Abi Talib Allah ya ji kansa Allah gafarta masa Allah kara masa yarda yace la yu'rafu al-haqq bil rijal wa inna ma yu'rafu ar-rijal bil haqq kaji manya yace ba a neman sanin gaskiya ta hanyar mutane dan kaga mutum kato mai katon wuya mai babban ciki mai babban riga ka ce a ai wannan ainihin gaskiya ne ba haka wani ko wani ranka ya daɗe ne haka kan gaskiya yake ko wani shugaba ne wani a idan aka san gaskiya sai a san mutane wanda ya dace da gaskiya ne ya rike ta shine mutum wanda ya rike gaskiya shine menene shine mutum Allah ka alimin da ɗalibi kala alimin da ɗalibi yana da hikima a halin baiti amma ba abotansa ba yawa baya saukar da ruwa kuma baya tafiya da gajimare ka san mutanen naka wai din da Annabi ta ka tafi akwai gajimare a kansa duk inda zai je gajimare ya masa rumfa to amma mun gashi manzon Allah ba mu ji gajimare yana masa rumfa ba har ma yayi tafiya wannan suka dawo daga wurin yaki zafin rama ya dame shi ya je gindin bishiya ya fake wani munafiki kafiri ya zo ya sadado ya dauke takobin manzon Allah ya saka masa wajen wuyan sai ya ce wai zai karbe ka Muhammadu wai zai karbe ka yace Allah sai takobin ya fadi sai manzon Allah ya dauka sai shi ko ya saka masa yace kai kuma zai karbe ka yace afwanka to muhalli shahid anan muhalli shahid anan ga manzon Allah yana neman inda bishiya take je zauna inuwa amma an ce alimi abu ɗalibai gaji ba duk inda ya je gaji mare ne ke tafi a kansa ɗan gata ya fi manzan Allah kenan ko duk wani ba ƙungiyanci ne karkace wani abu wallahi duk ƙungiyanci ne ke kawo wallahi ƙungiyanci eh taqdisul a'imma a tsarkake a'imma a kai su matsayin da ba su kai ba wai wata rana Ali ibn Abi Talib wani shugul ya dame shi ya manta bai yi la'asar ba har rana ta faɗi shikenan sai ya zo da sallah sai Allah ya sake dawowa da rana in ji ‘yan shi'a fa ya sake dawowa da ranan ta koma daidai la'asar sai da ya sallar sa tsafai ta koma ta faɗi ta dawo don alimin abin talibin har ta faɗi ba ba a ganin ta ba magariba ta ya kamar da ta la'asar shi'a shi'a kenan kasan duk ƙungiyoyi na in ka bi su za ka samu akwai irin wannan kambamawan da wannan taɓargazan duk ƙungiyoyi nan ka bi su haka za mu suna kambama abin nan abin da ba yi wa manzo Allah ka samu ana yi wa wani ko ku gane ba ne to shi wannan da suke ce Allah ne ba ku ji ba wai mota ta kaɗa wani har wani an buge wani yaro jariri gawan sai kaca kaca da ya zo kawai sai ya ce ku tattaro naman a tattaro nan a tattaro nan a tattaro nan a tattaro nan da aka gama tarawa da ya taba da kasan yana tafiya da wani kwagiri ya sanda da ya taba shi kawai sai yaro ya tashi abunsa ya ce je ka gidanku ga ɗiyar manzan Allah ga ɗan manzan Allah jariri ya rasu ya banza Allah yana kuka har ma ne ke ce masa ya rasu ya kake kuka ce ai jin kai ne amma duk shi ga shi ya tattara ya ta banya gausu kenan gausu gausu kashifi arifi Allah sauka wallahi duk wanda bai samu karantarwar suna ba yayi asara wallahi irin wannan hayaniyan ba za ka rabu da ita ba wallahi ba za ka rabu da ita ba karantarwa ta adalci a sa komai bisa sikeli wallahi karantarwar sunna ne Allah da matsayinsa annabawa da matsayinsu sahabbai da matsayinsu tabi tabi da matsayinsu malamai da matsayinsu kowa da matsayinsa wani bai shiga matsayin wani amma in dai baka samu kantar sunna ba wala sai ka dauki matsayin Allah ma ka dema wani sai ka dauki matsayin da wani ma bai kai kowa bai kasa shafi manzon Allah sai babu kuma ka je gaban Allah da irin wannan akida ai wuta zaka tafi Allah wuta zaka ce na me yake cewa ne mun ya hau jirgi a wannan kai mun sani duk mun ji a ko ba na karewan mai ba yana duk mun ji duk mun ji wata wasau bil haq suka yi wa juna kowa ya rike gaskiya kowa tsaya kan gaskiya nawa kenan wata wasau bil sabr suka yi wa juna wasiya mu yi haƙuri kan tsayawa kan tauhidi mu yi haƙuri kan tsayawa kan sunna mu yi haƙuri kan tsayawa ɗa'a ma Allah, mu yi haƙuri ga barin saɓon Allah. Wannan bai ƙunshi komai ba, Allah ya ƙunshi komai. Kowanmu muka bai wa junanmu mu yi haƙuri a kan bin Allah, duk abin da Allah ya ce mu yi mu yi haƙuri mu bi komin wahalarsa. Duk abin da Allah ya hana mu yi haƙuri mu bashi komin daɗinsa. Ta yi daga Ƙur'ani zuwa duk gaba da abin da Ƙur'ani yake tafiya da shi kenan. bayan imani shi ne saboda wanda bai cika sufofi guda hudun nan ba akwai matsala tare da shi yawa an gane wannan yawa ni hakuri wajen aikata farilla duk abin da Allah ya wajabta mana mu yi kokari mu azumin watan ramadana wajibi ne kamsu salawati a rana wajibi ne haji ga wanda ya samu kuɗi wajibi ne zakka ga wanda yake da kuɗi wajibi ne an gane wannan? yawwa duk wannan mu yi haƙuri ma'aikata su yawwa domin ba ka yi haƙuri ba wasu abubuwa na addini ba za ka yi su ba sai shaɗan ya zo ya sa maka wasu wasi ya karkatar da kai ka zama wai za kamo ila salati kamo kusala yura'unan nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila eh ko ka shiga cikin allazina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun to karka yadda da wannan mun gama da suratul asr eh eh eh sosai dole haya kuri wajen karka cutar da wani da kuma nasiya wa mai cutarwan ya bari mai kashe-kashe ba gaira ba dalili a masa nasiya kai dan uwa in kai musulmi ne ka ji nasiha mu Allah ya hana kisan kai ba gaira ba dalili ko na dabba ne ko dabba ka kashe ta haka kawai nasi akan wannan ga sunan da yawa ba sai mun jawo ba nasi yawa nasi da yawa ga sunan wadda ta tsara kyanwa bata bata da ta ci kwari ba bata bata abinci ba har ta mutu wanda ce tana ina wuta wanda ya biyo kare ruwa ya sha tsamo rayuwarsa aka ce yana ina aljanna aljanna to me kace ga dan adam da ka tsamo rayuwarsa to me kace kuma dan adam da ka kashe ba gaira ba dalili ba gaira ba dalili bai maka komai ba yana da rai yadda kake da rai yana son rayuwa kamar yadda kake son rayuwa kana son jikinka kamar yadda yake son jikinsa yana son ƴan uwansa kamar yadda kake son ƴan uwanka ba ka son ka rabu da ƴan uwanka shi ma ba sai rabu da ƴan uwansa ba sai rabu da babansa ba sai rabu da mahaifiyarsa ba duk ba ya so amma ka zo kawai ka yanke masa rayuwa ka yanke masa rayuwa kai kuma baka so a yanke taka a'a yaya kenan malam ba mu zala ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi in dai ku musulmi ne to ba ka so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka ba ka son sharri ma kanka kar ka so shi ga dan uwanka kana so alheri ma kanka ka so shi ma dan uwanka me kake ce da musulmi sun yi aiki da wannan yau wallahi da mun samu babban hutu awa Allah ya taimake mu eh kun ga suratul asr yau ita kadai mu karanta ko kaga ga gobe da mu gama duka ko mu barzawa mu
assalamu alaikum akwai bayan allah da yawa da suka ba da taimako iri-iri suna da yawa shi yasa ma muka dan ba da mintoci wa ga mintocin tambaya akwai waɗanda wadda ta ba da dubu ɗaya suna neman marasa ta addu'a akwai kuma waɗanda suka kawo yan blouse sun kawo blouse blouse a sunan tari guda a baya yan central market almajiran ka suka ce sun kawo fi sabilillah sana akwai da ta kawo ɗari biyar a balon karta na ita da ɗan ta ba su lafiya allah ba su lafiya
kafin ita waɗannan ƙungiyar yan kasuwa na central market ɗin nan mu taru mu musu addu'a allah ya albarkaci kasuwancinsu wallahi duk shekara sukan kawo irin waɗannan kayayyaki masu yawa musamman 'yan kungiyar 'yan blouse cewa a bewa marayu su wani wajen kawo da takalma da riguna da zannuwa da siket da kayan sakawa dai na yara da sukan kawo Allah saka musu alheri musamman ma bananan kun san 'yan kasuwa sun ji jiki wadda yake mu'amala da su ya sani wallahi wani yake gaya mai kemu wani taɗin wani bawan Allah ba ma nan boci ba a Kano kun san Kano gidan kasuwanci ko ko wani bawan Allah yana sai da littafafai ne kwastomominsa sukan zo daga irin cadi irin su kamaru kuma yakan ba su bashi bashin kayan miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu to da wannan rikici ya taso na boko haram ɗin ya taso sai zanto ba sa shigowa waɗanda suka tafi masa da kuɗinsa ba su dawo ba wanda ya ba su bashi ɗan kayan da yake wurinsa da duk wata yakan tafi masar ya sayo littafai ni kaina na sha zuwa shagonsa yana sayan littafi yakan je masar duk wata ya je sayo littafai ɗan kayansa da ya rage a zo yau ba ciniki cefanen gida ya ci maganin yara ya ci makarantar yara ya ci wallahi maganan da ake yanzu yana ibadan yana kabu-kabu to kaga irin wannan suna bukatan addu'a a nan mu dan baucin nan ma akwai yan kasuwan da cefane ya karar da jarin su a to zaka zo tun safe har har dare baka yi ciniki ba kai ta dauka kuma kana ci ai zara ba ta barin dare haka ba nan gaskiya sai addu'a muna addu'a mu yan kasuwanmu Allah ya musu buɗe wanda jarin sai kare Allah ya dawo musu da shi cikin gaggawa wannan gwamnati kuma da take zuwa ita ma yanzu muna mata addu'a Allah ya sa ta tsaye da gaskiya ta yi adalci in kuma ta juya baya to mu ma sai mu juya mata baya Allah juya mata baya an gane wannan yawwa amma dai da farko dai muna ba su uzuri ka zan mutum ya fara ka ba shi uzuri kaga tafiyarsa kaga kamun ludayinsa to yanzu mun bude kunnenmu mun bude idanunmu mu ga yadda take tafiya sai sa yanzu ba mu fara suka ba lokaci bai ba muna gani amma yanzu naɗe-naɗen nan da ta yi na sojoji gaskiya abin ne ba ina ganin kamar an yi adalci musamman mutumin maiduguri da aka ce an bashi chief of staff ko kuma advisor ɗan wannan gurin to shi kenan su bari a ta kashe mutanensu ai an gama komai ko an gama ku komai ku ne wuka ku ne nama yawa mu kuma nan bauchi an bamu air force ko dan bauchi ne kirke da dukkan air force na Najeriya kaga sai mu zuba idanun mu gani yawa mu dai muna musu fatan alheri yawa muna musu fatan alheri saraka yan kasuwan mu Allah ya tsara musu bude yawa Allah ya saka da alheri sai matar da malam sagiri ce ta bada naira dubu ɗaya ne ko tana a yi addu'a ma a sa ta addu'a ko da ita da ‘ya'yanta da iyayenta to duk muna musu addu'a eh da matan biyu ne ko ɗaya ta ba da ɗari biyar to duk Allah saka musu alheri Allah biya so akwai barista ma al-mustafa kun san barista al-mustafa biyu ne ina nufin wanda ya taɓa rike inshora ɗin nan na abuja waye sunansa eh corporate affairs me cikakken sunansa eh ba gyalan-gyalan ba da eh to wannan inkiya ne da amma ko ni sunansa ai Mustafa eh ba da Musa Ahmad Mustafa a yawwa Ahmad Mustafa wallahi ya aiko da naira 50 dungurungun shi ma yace na masallaci Allah ya saka masa Allah ya saka masa Allah ya ga wannan din na ma waye Alifati Muhammad Alifati dan gidan ayyu misau ina jin eh eh ina jin tun da azumin nan ya shiga ya kai ina jin kusan sha takwas ko sha bakwai kullum sai an yi masa cikin kula daga can kofan gombe ana kawowa nan Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi ina jin ma baya kasar na zo da an buga masa waya masa godiya da na buga amurka din sai wani ya ɗauka ya ce baya kusa da waya din to amma ala hayi halin dai mu muna masa addu'a yawa duk wanda yayi alheri manzo Allah ce ku saka masa in ba ku da mun saka masa ku masa addu'a to mu za masa addu'a Allah ya saka da alheri yawa
haga akwai wadda kuma ta ba da dubu uku ta ce dubu uku a dubu biyar kai dubu uku na marayu dubu biyu na masallaci sai ta ma tana neman gafara ga mahaifi sannan kuma da shirya da 'yanta tana kwantabar da naira ɗari tana neman lafiya ga mahaifinta akwai kuma wadda ta ba da dubu biyar tana neman addu'a ga iyaye
eh akwai wata bayan Allah ta ba da naira dubu biyar ta ce dubu uku na marayu dubu biyu kuma na masallaci ta ce a yi mata addu'a ita kanta da iyayenta da kuma 'ya'yanta ko? to muna addu'a Allah ya saka mata da alheri Allah ji kan iyaye da kakano Allah ya saka sai kuma wadda ta bada naira 100 ɗaya Allah ya saka mata ita ma Allah ya reni wannan naira 100 ta wuce miliyan eh Allah ya saka da alheri
haka ma ta bada dubu biyar ga marayu ta neman addu'a ta ce Allah ya kai ladan ga iyayenta kuma ya shirya da iyayenta yawa wata ma ta bada dubu biyar ta ce tana fata wannan ladan dubu biyar ta bayar ladan Allah ya kai ga iyayenta kuma Allah ya shirya da iyayenta to Allah ya kai kun san dama cikin abin da idan ɗa ya yi zai kai mahaifin shi ne masa sadaka amma ba za ka yi sallan nafila ka ce Allah ya kai ladan sallan ga babanka ko ga mahaifinka ba ko ka yi azumi a'a amma za ka yi sadaka ko ka inda son sama kana da hali ka gina masallaci da sunan babanka da sunan mahaifiyarka da bai manzo Allah ce duk wanda ya gina masallaci za a gina masa gida a gidan aljanna to in kana son babanka a gina masa gida a gidan aljanna kana son ma'aikiyanka a gina mata gidaje ka gina masa masallaci ana sallah a ciki a yanzu kusan larabawa suna haka da yawa mutanen laraba din ya ga sun ba da kuɗi a gina masallaci da sunan babansu ko da sunan ma'aikinsu kuma dama haƙƙin da ya rage na iyaye akan ɗansu bayan sun mutu shine ɗan ya musu addu'a ko ya sa a yi musu saboda haka waɗanda suke ce a yi addu'a ma iyayensu nan to albarkan iyayen da ya same su kuma sun sauke haƙƙin da yake kansu dama duk wanda yake ko kasuwanci yake ko wani abu yake ya rika addu'a ma iyayensa zai ga bude an gane wannan Allah ya saka da alheri Allah ya saka
akwai wadda ta ba da naira dubu ɗaya a waɗansu matasa kai guda biyu suka wani naira dubu ɗaya su biyu suna suna roƙon sa su addu'a domin su samu biyan bukatun suna alheri suna ko wani kuma wata kuma ta bada dubu ɗaya a kan Allah ya yi masa ta addu'a saboda mijinta zai mata kishiya Allah ya sa shi zaman lafiya gaskiya ne da kijiyar kuma shi da yaranta gaskiya ne waɗannan matasa muna musu addu'a Allah ya shirye su Allah sa rayuwarsu ta yi kyawu in makaranta suke Allah ya buɗe kwakwalwarsu Allah sa su ci jarraba su samu zuwa gaba sun san abubuwa sai da ilimi wadda ba su a bashi a baya to dole ta shi karatu da haka babban kyautar da mu ƴaƴan mu kyautar da babu irin ta shine mu ba su ilimi da ka bema danka kuɗi gara ka ba shi ilimi kuɗi zai kare amma ilimi baya karewa kuma duk abin da muka kashe kan ƴaƴan mu in dai ilimi ne to babu asara in ka dubi tsadan ilimi to sai ka dubi tsadan jahilci wanne ya fi tsada Allah ya sauwaka sai wadda ta ba da nawa dubu ɗaya eh ta ce mijinta zai mata abokiyar zama a taya ta addu'a Allah sa su yi zaman lafiya eh gaskiya ne domin wani lokacin idan aka mace aka auro mata wata ‘yar uwa in ba Allah ya karkato da hankali mijin ya zama adali ba to ita tsohuwar mata sai ta zama bore a gidan ‘yar bora’ komi ba a kulawa da ita komi amarya komi amarya kasan al'insanu tagayyar wa hibbul tagayyira al'insanu jadidin wa hibbul jadida ranar dan adam yana son sabo yana son sabon abu ko da sabon bai kai tsohon ba sabon sabo ne dai kawai saboda ka wanda ya adalci wa iyalansa shine zai gama da duniya lafiya saboda ka muna fata Allah ya sa in ya auro wata ya mata adalci a zauna lafiya Allah saka da rai
wata kuma ta haiko da takalma a suna na hakan nan ta ce tana son ta tausiri da shi Allah ya kula dan gama mahaifiyarta ta rasu wadda ta ce kafin ta rasu ta nuna tana son malam kwarai da gaske Allah sarki sannan kuma akwai qur'anai da waɗansu mata su kawo guda biyu kowane daban-daban suna na a baya su ma suna neman addu'a sannan kuma akwai ɗari biyar wadda wata mace ta bayar a tana wato tana neman tana roƙon cewa Allah ya shirar da ‘ya'yanta amin
a kuma ya kawo zaman lafiya a gidan ta domin tun da mijinta ya mata kishi ya zaman lafiya ya tafi daga gida Allah ya roƙon Allah ya dawo da shi kun ga maganar da muke faɗa ko a lokacin an yi wa- aka auro wata zai ga zaman lafiya ya gagar har tsakanin ‘ya'ya tsakanin miji ɗin Allah ya daidaita su wadda akwai wadda ta ce ta ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar cewan eh, a wadda ta ce ma'aifiyarta ta rasu har ma ma ita ce ma'aifiyarta tana ta ce tana sona katina tana mun addu'a na ne ta kalma to Allah ya saka mata da alheri Allah ya ji kan ma'aifiyarta Allah ya gafarta mata wanda yake son ka dan Allah kai ma ka so shi dan Allah an gane wannan ka sanar da shi kuma akwai wasu takalma ma da na tara aka ce a biyan marayu ban san waye kawo ba cikin gida ta wadda ta kawo ni takalma Allah ya saka mata takalma ne masu tsada wallahi Allah ya biya ta Allah ya biya ta Allah ya saka
akwai wannan kuma ta bada ɗari biyar tana roƙon a- a a sa ɗanta cikin addu'a sab- a saboda shi likita ne kan yayi aikinsa daidai sannan kuma akwai wanda ya bada ta bada ɗari biyu ko ya bada ɗari biyu yana neman yana da fama da alsa kan masa addu'a Allah ya bashi lafiya
to mai ciwon alsa Allah ya bashi lafiya ciwon alsa din ya zama kamar ruwan dare ga duniya bana mata akwai wani ma'aikacin ATDU ma mun yi alkawari da shi yau zan tura masa wani ma'aikacin mu ya je su gana wala ciwon a he kawai ciwon alsa ya kada shi amma an kwanta da shi asibiti ke gaya mini To, alhamdulillah ya samu sauki to muna fata Allah ya warkar da shi baki daya ita kuma wannan tace da- ta bada 500 take cewa ayi addu'a ma danta likita ne cewa Allah ya sa aikin sa daidai eh gaskiya ne musamman likitoci yanzu gaskiya akwai matsala tare da su shine matsala din nan wadda ni na sha musu nasiha shine cewa musamman likita musulmi su ji tsoron Allah su tausaya ma wannan al'umma muna da karancin likitoci a nan Afirka musamman ma Najeriya in ka in ka yi kiyasin mutanen Najeriya zaka samu ko inda da ta- tantance mutanen Najeriya ka samu kowane mutum dubu biyu bai wuce samu likita ɗaya ba mutum dubu biyu amma kasashen turawa bai wuce mutum goma likita guda mutum goma likita guda saboda yawan su har gida za a bi mutum bai da lafiya a yi bincike a bashi magani amma mu nan in ka je asibiti ma sai ka wuni a layi to a irin wannan yanayi sai ka ga abu kankani likitoci sun shiga yajin aiki a ɗebo mutane daga ƙauye su zo suna ta mutuwa ba likita a asibitin kuɗi ba su da shi haka nan muke kiran jan hankalin likitoci don Allah don Allah ku daina damuwa da kuɗi ku yi aiki ma Allah ku yi aiki ma al'umman ku wallahi in kai aiki ma Allah Allah zai azurta ka ta inda baka sata baka nufa ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana arzikin a hannun Allah yake zafin neman ka ba dai za ka samu ba faɗan kakan kuɗi ba dai za ka samu ba da aka likita don Allah likitoci ku tausaya wannan al'umma da likitoci suke karanci a ciki maganan kuɗi abu kankani fuyu a tafi yajin aiki fuyu a tafi yajin aiki ta Allah ko da basic salary na kuka samu wasu alawus da Allah ku bashi ku ceto wannan al'umma muna da karancin likitoci ga cututtuka kuma suna nan bila adadin suna ta fitowa wasu ma ba a san kansu ba saboda muna fata wannan ɗana ta Allah ya albarkace shi a aikin likitansa Allah sa al'umma ta amfana da shi shi kuma ya zama sanadiyar shiga aljannansa yawa dan aikin ka dai ya zama ka sanadiyar shiga aljanna kamar da aikin ka dai ya zama ka sanadiyar shiga wuta to muna fata wannan aikin sa ya sa sanadiyar shiga aljanna Allah ya saka da alheri kuna ga likitoci masu magani a zamanin manzo Allah kyauta suke yi ba san wai ka ka bada wani kyauta wallahi kawai ran ake so kawai a tsamo a tsamo ran a tsamo in ka ga an karbi kuɗin mutum a zamanin manzo Allah sai wanda ba musulmi ba kun tuna sabai da suka je balagoro sarkin wani sarkin garin cuta ta kama shi a wata ruwa ma kace maciji ne ya sare shi a wata ruwa kace kunama ta same ta ki faduwa yazo ya samu sabon manzo Allah yace to tunda ku kun fito wajen annabin Allah ne mun san annabin Allah baya rasa magani saboda mun san annabi Isa yana magani annabin suka tambaye shi menene suka ce sarkin mu ne baya da lafiya kuma na magani sai suka ce a'a mu ba za mu kuma magani ba sai kun biya mu dalili ma suka ce abin da yasa sai kun biya mu mun nemi ku saukar da mu kun ki saukar da mu da kun saukar da mu kyauta za mu masa amma tun da ku saukar da mu ba sai kun biya mu to nawa za mu ba ku suka ce za ku ba mu garken awaki kaza suka ce sun yadda suka karanta masa fatiha suka masa addu'a ya warke tsaf aka ba su garken awaki to sai suka yi sabani suka ce a su su ba san hukunci su ba san ana karban kuɗin an yi magani ba su wasu suka ce su ba da araba da su ba ƙarshe dai aka ce to sai an zo an tambayi manzo Allah a Madina shin ya halatta su ci wannan kuɗin magani su kai magani aka ba su kuɗi manzo Allah ce eh su ci shi ma a raba da shi to amma anan wa aka wa ya karɓi kuɗin sojan maganin arna ne ba musulmi bane ba musulmi ne kuma sun ki saukansu wannan ya nuna maka zamanin manzon Allah yawancin magani ba maganan kuɗi bane ran kawai ake so a tsamo musamman na musulmi to amma wannan yawan cire shi a zukatan suka ce za ka ta musulmi kana kallon mutum zai mutu ka ce bai da kuɗi a matsayin ka na likita musulmi ka ce wai bai da kuɗin gado bai da kuɗin kaza wannan ba daidai bane wallahi ka tsamo rayuwarsa Allah zai azurta ka ko ba ta wurinsa ba ba sani ko ni likitocin mu tarbiyyar ilmi wannan mu samu bane ka san matsalar shi ne shi karatun bature din yawanci shi duniya kawai ke sa mutum so son duniya kawai ke sa mutum ba karatun bature bai cika tana mutum lahira ba bai cika cika mutum haduwa da Allah ba sai za ga zuciyar mutane take ƙara bushewa ba tausayi kamar mu ba musulmi ba Allah ya sauwaka malam mata Allah saka mu da alheri na'am malam naji naji dan yi dan yi comment akai naji
ba lokaci minti ɗaya ne ya rage yawa wannan kuma akwai wanda ya ba da ɗari biyar da sauri mana ta sai suna neman Allah ta sa cikin addu'a kullum bukatun su akwai wasu bukatun su a basu sai gobe wannan ya bada ɗari biyar yake ci a sa cikin addu'a to muna masa addu'a na alheri yawa wannan da yana tuna mun a daidai wannan munasaba likitan gwamnan Kaduna yanzu El Rufai asibiti bai je na gwamnati da ɗansa na cikin sa bai da lafiya shi ya ɗauke shi ya je yace to ya samu mace a wurin ina likita tace likita yana gida to ba ni wayan san buga masa sai ya buga masa da ya buga masa ya ce likita ga ɗana babu da lafiya na zo da shi asibiti ce ka bari ya da safe ya ce a rashin lafiyan ya yi nauni ka yi ƙoƙari ka zo ce ina ruwana da shi ka san yadda ka yi da shi sai ya ce masa ka san da wa kake magana ya ce bai ce da gwamna ne na kaduna el rufa'i sai yadda wayan washe gari ya kore shi ya zai kore shi ya zo dai tuba koran sai kuma yayi dadi yayi daidai koran sai ba aran da har jarida an buga har a ji an bara koran sai abinda suke kenan sai su bar wurin aikin su ki kwana su tafi can gidan su da kwanciya da matan su abin da suke kenan kuma kuma ya karbi allowance din sa ya karbi allowance din kwanan kuma bai kwana ba kuma musulmi suke haka ai da wannan ba daidai bane ba daidai bane nan da na ayi ruba ya rubuta masa an yi sakin din sa kuma yayi daidai sai za ki cewa shugabanni su rika kai ziyara ma ba zata to wannan dan gwamna ma kenan ga haka baro ne kace kai kai talaka ya ma yasa ma dai samu wayansu a rufe ai wani lokacin ma rufe wayansu suke kai a nan specialist asibiti akwai lokacin da muka kai wani muka je likitan da yake bakin duti muka nemi wayansa ma muka rasa ya rufe abunsa ya rufe don ya san da a kira shi ya rufe abunsa wannan ba daidai bane turawa ba su haka turawa ba su haka na wasa da rayukan mutane Allah ya sauwaka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu